الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka barkanmu da haɗuwa da ku a ci gaba da karkare wannan karatu na littafin usulul fiqh wa qawaidihi wanda al-allama Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya wallafa a wannan gari na jimeta da ke adamawa a wannan rana wacce ita ce ranar sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ɗari dubu biyu da goma sha tara wanda ya daidai da sha hudu ga watan safar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a ɗazu mun yi ƙa'idoji masu yawan gaske a daga cikin waɗannan ƙa'idojin da muka yi mun yi ƙa'idar bayyinatun alzim li kulli mudda'i wa munkaran alzim yaminan tuqi kamar yadda muka faɗa bambanci tsakanin mudda'i da mudda alaihi yana da mahimmancin gaske wane ne zai iya tuna ta'arifin da muka yi akan almudda'i da kuma almudda alaihi wane ne zai iya tunawa ta'arifin da muka yi akan al-mubta'i da kuma mubta'a alai na'am zaka faɗi ta'arifin mubta'i da mubta'a alai bismillah bashi shine al-mubta wane ne zai iya mana ta'arifin al-mubta'i da al-mubta'a alai waye ya sani Na'am. Na'am. Wane ne zai iya min tarifin al-mubta'i da al-mubta alai? Bismillah.
Al-mubta'i shi ne kamar abubuwan da wanda shi ke zo da wani abu wanda ya saba wa asali. Ma'ana kenan shi ne zo da wani al'amari wanda ma'ana a asali babu shi ko ne shi akwai shi. to shi ake bukata ya kawo shiru musamman idan aka yi gudu sannan kuma shi a duka aiki wanda shi yawa yana nan a kan asalinka ma'ana asalinka babu wani alaƙa na bashi tsakaninka da wani to shi wani yana kan asali wanda idan ya kama ana bukata ya kawo shi da ma don kuma ne kawai ake bukata ya Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Wai zai iya ba misalin wannan ka'ida. yuktabaru taban ma la yuktabaru istiqlalan wa zai iya ba misalin ta na'am na'am bismillah ga wani bawan Allah ne kashi ma'ana alhaji zai yi sallah ga wani bayan maqam ibrahim na bismillah malam je
بسم الله الرحمن الرحيم والأصل في القيد وكل معلوم يا شيخ نعم وكل معلوم وجوبا او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم
malam anan gurin yana ishara ne zuwa ga ka'ida ta fiqhu sanadiyya wasu take cewa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana mana duk abin da ka sani to zaka bar shi ne a yadda yake mutukar baka san wani dalili wanda ya canza shi ba shine ma'anar al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana wannan ka'idar tana da misalai da yawa daga cikin misalan ta shine mutumin da yake azumi yayi kokonto cewa rana ta faɗi ko bata faɗi ba menene makana nan gurin shine baqa'un nahar mutumin da zai dau zai dau azumi sai yayi kokonto cewa alfijir ya keto ko bai keto ba to shi ma a nan gurin abin da yake daidai shine sai ya zamanto cewa ya sha ruwa ko ya ci abinci saboda al'aslu baqa'u allai sannan mutumin da ya zamanto yana da alwala ya yi kokwantar alwalar ta karye ko ba ta karye ba shi- wannan gurin al'asul shine baka'u alwudu ina fatan mun gani saboda haka al'asul fil umuri al'arida al'adam al'asul fil umuri al'arida al'adam dan haka wannan ka'idar ka'ida ce wacce take da alaka da al-istishab ka'ida ce kuma wacce take da alaka da al-yaqinu la yazulu bi-shak a karkashin tamakin na wannan biyu
والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعا ينقص na idan ya zamanto aka samu jumla aka yi na fayi a cikin jumla to ɗayan biyu ne ko kuma mu ce ɗayan uku ne idan na fayin zai yi a kora abin gaba ɗaya to sunansa na fiye wujud idan kuma ba zai yi a kora abin duka ba amma zai iya yiwuwa a kora ingancin abin to sai ya zama na fiye lissiha in ba zai yiwu ba a kora sihar abin sai ya zama na fiye kamal misalin wannan shine la khaliqa illallah la khaliqa illallah ba mai halitta sai Allah wannan nafiyul nafiyul siha ne ko nafiyul kamal na'am nafiyul siha ne ko nafiyul kamal na'am okay ma'ana ba wanda ya inganta ya halitta sai Allah nafiyul kamal mana ba mu yin cikakkiyar halitta ce Allah akwai wanda suke halitta kenan ba cikakkiya ba na wannan nafiyul wujud ne halika illallah nafiyul wujud ne tayyib la salata illa bi wudu'in wannan irin nafayi ne na'am nafiyus siha ne la salata illa bi wudu'in nafiyu sihani haka ne na'am idan ya zama to ba zai yi ya zama nafiyu siha ba to sai ya zama nafiyul kamal sai ya zama nafiyul kamal saboda haka yanzu da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata bi hadrati ta'am la salata bi hadrati ta'am kaga wannan nafiyul kamal ne saboda in mutum ya ga abinci wannan zai iya sawa sallar tashi ya zamanto bai yi ta yadda ya kamata ba saboda haka wannan nafiyul kamal shine ma'anar wannan fiyulul wujudi thumma siha thumma al-kamal far'ayan rubba wannan fiyulul wujudi thumma siha thumma al-kamal far'ayan ar-rubba ina fatan mun gani saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu sani saboda haka idan ka ga nafi a shari'a dole sai ka bi waɗannan rukun ɗin guda uku ba za ka yi saurin cewa nafi wujud ba ne ko kuma nafi siha ne saboda in kai nafi siha nan da nan zai zamanto ka ɓata wa mutum aiki yanzu kamar wannan la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al'akbar sana wajen zahiriya na fi sihari saboda haka in dai kai sallah kana jin ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala to sallah ka bace ba na amma dai asahe shine na fiul kamal ne shi yasa jumhur suke cewa in dai mutum zai iya cika rukunai to sallarsa ta yi ko da ya yi sallah yana jin bahaya ko kuma yana jin fitsari Allah ne mafi sani na
والأصل في القيل احترام ويقل لغيره ككشف تعليل الجهل
malam yake cewa wal aslu fil qaid ihtirazun asali duk sanna aka yi magana aka kawo aiki aka kawo wata sifa to yana nufin abin da ba shi da wannan sifa baya ɗaukar hukuncin shine ma'anar ihtiraz ina fatan mun gane saboda haka yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda duk wanda yake jifan mata katangaku da zina to a mai bulala tamanin me yake nunawa cewa in ba katangaku ba ne ya halatta in ka in ka jefe su ba za a ma bulala tamanin ba mutum ne yanzu ya shahara da yin zina dan ka ce wani mazinaci ne ba bulala tamanin shi shi ne ma'anar aidin da ya ce muku sana ma'ana katangaku wanda ba a san suna yi ba so su ne suke bukata a kawo shaidu amma mutumin da ya shahara akwai wasu ma da in sun yi zina za su zo su faɗa haka ne yanzu da Allah ya ce fata hariru raqabatul mu'mina a kaffaratu qatlil khata kaga wannan yana nuna cewa in ka yanta ku yangar da ba mu'mina ba to kaffarar ba cika ba ina fatan mun gane amma mala ya ce waya illu li gairi wani lokacin ana iya samun kaidi ya zo amma ba ana nufin itiraf ba ne mana ba ana nufin abin da ba wannan kaidin ya saba masa a hukunci ba ka kashfi ta'lilin fi'il kamar a faɗi wani abu na sababi wanda ba a san shi ba misali shine faɗin Allah subhanahu wataala wa raba'ibukum allati fi hujurikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum kaga anan gurin da Allah subhanahu wataala ya ce da kuma agola agolan ku waɗanda suke cikin gidajen wannan fi hujurikum din jarat majral ghalib jarat majral ghalib amma ba ta da wani bambanci na hukunci da rashin ta ma'ana idan kana da agola kamar yadda hadisi ya nuna ko da ba ta cikin gidanka in dai ka sadu da babarta kai ta bata halatta gare ka ba ina fatan mun gane saboda haka nan kashfu ta'lil ne kawai dai shari'a tana so ta nuna cewa agolan da take gidanka tana matsayin yakka ne da haka bai halatta ka aure ta ba amma baya nuna fi hujurikum din nan yana nuna wani hukunci na daban wanda in ba a gidanka take ba ba za ta ɗau wannan hukuncin ba ina fatan mun gani wa in ta zara ya kiru
wa in ta zara ya kiru fatiha ya gari ke zanni ta kun mutariha na a shari'ar musulunci akwai abubuwa waɗanda ake kula da su wajen gina hukunci muna da al-yaqin abinda ake nufi da yaqin shine tabbas mana al-ilmul jazim alladhi la yatafarraqu ilayhi ash-shakku bi wajhin min al-wujuh wannan shi ake kira al-yaqin muna da shi kuma shine an ya tarajja ahadul amrayn al-akhar bangare ɗaya ya rinjaya kan bangare ɗaya abu ya kai darajarsa ta wuce hamsin shi ake kira azzan Al-yaqin a shari'a ba koyaushe ake samun sa ba. Da haka in ba a samu yaqini ba, ana iya amfani da azzan. Wanda hukunce-hukuncen shari'a da yawa an gina su ne akan azzan. Daga cikin misalai waɗanda suke tabbatar da wannan shine misali yanzu shari'o'in da ake a kotu duka akan azzan ake gina saboda babu tabbaci shaidun da aka gabatar wa alkali ya zama akan gaskiya ne amma dai alkali yana da mafirin jayar da to cewa haka ne yanzu akbaru ahad da ake amfani da su su ma tufido zan to amma kuma tunda ta'azzara yaqin ta hanyar samun mutawatir a duka hukunce hukunce da haka ana amfani da akbaru ahad saboda yanzu inda za a tambaye ka hadisin da mutum ɗaya ya infiradi wajen rawaito shi zai iya yiwa a samu kuskure ko ba zai iya yiwa a samu ba na zai iya yiwa kaga kenan wanda yake nuna ka ahadin fi bizan amma tunda ta'azzara wujudil yaqin dan haka za a yi amfani da shi shine ma'anar abin da malam yake nufi a nan gurin shine wa in ta'azzara al-yaqin farji'a li ghalibi dhanni takum muttabi'a in karanta yaƙini to sai ka koma azzan ina fatan mun gane saboda haka azzan ana gina hukunci a kansa don haka yanzu mutum yana sallah sai ya yi tunanin raka'a uku ya yi ko kuma raka'a hudu bai tabbatar ba to kawai sai ya batta a a raka'a uku sai ya batta a raka'a uku saboda wannan kaga zai zamanto cewa ya tunkuɗe shakka idan mutum ya yi dawafi ya yi tunanin shi da ya yi ko biyar sai ya bar shi a na sai ya bar shi a biyar na'am
وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميت قرأة توضحه
Alƙur'a tana daga cikin abubuwa waɗanda ake amfani da su a wajen fitar da haƙoƙi kuma musulunci ya yi bayani a kanta. Bayani a kan Alƙur'a ya zo a gurare guda biyu a cikin Alƙur'ani, ya zo kuma a hadisai guda shida. A cikin Alƙur'ani ya zo a cikin suratu Ali Imran, daidai wata aya. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم kaga Maryam ɗan shugaba ce na ƙabila ta banu Isra'ila saboda haka da aka haife ta babanta ya mutu to don haka sai aka yi ta kowa yana ƙoƙari shi zai rayu ta to shi ne sai suka yi ƙuri'a wuri na biyu da ƙuri'a ta zo shine a suratul safat وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهور saboda haka ya yi fushi da mutanensa kamar yadda yake cewa wazan nuni in zahaba mughaziban me ma'anar mughaziban na'am menene fassarar mughaziban na'am menene ma'anar mughaziban to me bambanci tsakanin mugabiban da kuma gabiban na'am na farko muqaddiman an kusa ta shi ne da irin ayyukan muqaddiman kuma ya yi kuɗi
mugabib alawazin me yake alawazin mufa'ala Eh, idan abu ya zo alawazin mufa'ala me yake nunawa na an yi tarayya so sai ya zama mai manan mugaziban ya fusata su sun fusata shine manan mugaziban so kaga ana kurakurai a tafsiri kenan saboda haka shine ma'anar wazan nuni izhaba mugaziban mana ya fi ya yi fushi da mutanensa mutanensa su ma sun yi fushi da shi saboda alawazil mufa'ala ne saboda haka sai ya shiga jirgin ruwa sai jirgin ruwan aka ce ya yi nauyi da aka tunda ya yi nauyi dole za a fitar da wani shi ne aka yi ƙuri'a fasama fakana minar mutabi saboda haka da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fada kan shi saboda haka shi aka jefa waɗannan su ne wurare guda biyu kacal da ƙuri'a ta zo a cikin alƙur'ani a cikin hadisai kuwa akwai wurare da yawa da ƙuri'a ta zo daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a yakan yi ƙuri'a a tsakanin matansu idan zai fita tafiya duk wacce karanta ya fito sai a yi tafiya da ita ina fatan mun gane saboda haka ana yin ƙuri'a a gurare guda biyu na farko idan aka samu tazaho kamar yanzu aka zo za a yi za a sa liman aka yi musu jaraba dukkansu suka yi daidai wajen iya karatun alƙur'ani dukkansu suka yi daidai wajen sanin sunna annabi suka yi daidai dukkansu wajen shekaru to sai a yi ƙuri'a kaga wannan ta zawo mu sannan ana yin ƙuri'a inda rishi ba kamar yadda malam ya kawo a nan wa kullu mal amru bihi yashtabi min ghairi mailin qur'atun tuwaffi duk abubuwan da suka yi kama da juna to idan aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a sai ta bayyana su misalin wannan yanzu mutum ne ya saki mata sai ya manta wacce ya saka kuma mata biyu ne sai a yi ƙuri'a duk wacce ta ɗauka ta sau sosai ko wannan misali ne da malamai suka faɗa za ga wasu ma'aikatun kuma idan aka ba da kujerar aji aka ce a ba wa ƙananan ma'aikata guda biyu kuma ƙananan ma'aikata a ma'aikatar sun kai mutum ishirin don haka ta yi sai ƙuri'a. Na, kullu man tajir da haka waɗannan su ne gurare biyu kacal da ake ƙuri'a ko ni a samu tazahu ko kuma a samu kamanceceniya an kasa gane wanda abin ya fada kan shi amma banda nan ba a ƙuri'a da haka yanzu idan aka zo limanci aka samu ɗaya ya fi ya fi ɗaya karatu bai halarta a ƙuri'a ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummun nasa aqrabuhum li kitabillah na'am
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنه جلا na'am wannan ka'ida ce da malamai suke ce mata man ta'ajjala shay'an qabla awani ruqiba bi irmani mana duk mutumin da ya gaggauta abu kafin lokacin sa to sai a haramta masa wannan abu shari'a ta sanya haka ne saboda idan aka bar abin a buɗe to duk wanda yake son ya zamanto ya samu wani abu to zai iya gaggauta tahowa da shi don haka yanzu idan mutum ya kashe magajinsa ba zai gaje shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul qatil wanda ya kisa ba zai yi gado ba sannan mutumin da wani yayi wasiya cewa in na mutu a bawa wane ɗaya bisa ukun dukiyata sai ya kosa ya ci abin saboda haka sai ya kashe mutumin to shi ma ba zai ci gado ba saboda ista'jala shay'an qabla awanihi fa yu'aqabu bihirmanihi ina fatan mun gane malam ya ci gaba saboda haka daga cikin misalan wannan ka'idar a wajen malaman malikiya duk mutumin da ya auri mace tana idda to har abada ba shi ba aurenta duk da malamai da yawa na nan wajejen suna kuskure sai su ce duk mutumin da ya nemi mace tana idda ba aure har abada kuskure ne ba haka abin yake ba a wajen malaman malikiya in mutum ya aure ta ne tana idda shine ake haramta masa aurenta saboda me saboda ista'jala shay'an qabla awanihi fa yu'aqabu bi hirmanihi na'am
وضائف الغرم على من ثبت عقوبة عليه ثم سقطت
imani لمانع كسارق من غير ما محرز ومن ضار كتما wa man li dallin katama jika
ومن لضار كتما
mala yace wa dha'iful hurma ala man thabatat uqubatun alayhi summa thabata kaninka biyan au ga wanda ya kamata a mai hukuma amma hukuma sai ta fadi limani in saboda wani abu me misali yace kasarikin min gairi ma muharrazin kamar yanzu wanda ya sata a gurin da ba hirzi ba hirzi shine yin sata a gurin da ba a halatta maka shiga ba saboda haka idan ka halatta mutum ya shiga falanka duk abin da ya ɗauka a falon da ya sata ba in ka halatta mai ya shiga ɗakinka duk abin da ya sata bai yi sata ba saboda haka in ya saci abin da ya kai nisabi ina fatan mun gane ya saci abin da ya kai nisabi amma kuma ba a hirji ba ne kaga ba za a yanke mai hannu ba to sai a ninka mai biya idan abin dubu ɗari ne sai ya bada dubu ɗari biyu amma kamar yadda malamai suka ce ƙarin za a kai shi bai mali dubu ɗarin kawai za a bawa mai shi in ba haka ba to kowa zai so wani ya saci kayan shi na'am malam ya ce wa malli dhallin katama wa malli dhallin katama ya ce haka wanda ya tsintuwa ya ɓoye ta ya tsinci abu kuma ya ɓoye haka ba za a yanke mai hannu ba to sai a ninka mai biya haka nan yana daga cikin misalan wannan ƙa'idar mutum ne yana da ido ɗaya na hau kawai na dama ya tsiyaye saboda haka sai ya tsiyaye wa wani idan hagu to a nan gurin yadda malamai suka faɗa shi ba za a tsiyaye idan shi ba sai dai ya biya ninki biyan idan hagu ina fatan mun gane wa kullu ma ubina
وكل ما أبين من هي يجب فميته بحكمه كفرا وحيد
wa kullu ma ubina min hayyin duk abin da aka yanke shi daga abin da yake rayayye to hukuncinsa shine kamaiti umran wahid yana hukuncin abin bayan ya mutu da haka yanzu idan mutum ya yanki kafa akuya me hukuncin wannan kafa akuya na ba mushe ba ce idan mutum ya yanki kafa akuya me hukuncin kafa akuya a kafin a yanka ta me hukunci yanzu idan mutum ya yanki kafa akuya ya halatta ko bai halatta ba ce ya zama haram saboda ya ce hukunci ɗaya da mataccensa kaga akwai an ta mutu mushe ce ɗaya amma wanda ya ji kafa kifi fa tana raye na halal ɗaya kafa ɗan adam ban aka yanke ta najasa ce ko haram na ba najasa ba ne shine ma'anar wa kullu ma ubina min hayyin ju'il kamaitihi fi hukmihi tsufran wa il ina fatan mun gane yawa mala yace wa kana tati
wa kana zabi lidawami ghaliban wa laysa zabi ghaliban musahiba
na malan yana bayani akan kana saboda haka malan yake cewa kana ta kasu kaso biyu wani lokacin kana tana zuwa tana zuwa tana zuwa liddawa mana yan dan ya nuna cewa abin dawwamamme ne dan ya nuna cewa abin dawwamamme ne kamar yanzu misali kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yujibuhu at-tayammun fi tanqulihi wa tarassulihi wa fi sha'nihi kulli kaga wannan yana magana ne akan cewa da'iman koyaushe haka ne ina fatan mun gane amma akwai guraren da kana take zuwa amma ba ta nufin cewa wannan abin koyaushe yake zuwa wani lokacin ne hakan yake zuwa wani lokacin kuma ba hakan yake zuwa ba misalin wannan mana guraren da ya zamanto a shari'a kana ta zo amma kuma ba ta nufin cewa koyaushe abin yake faruwa shi ne kamar yanzu misali da aka rawaito su a nan sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'a bi sabbih isma rabbikal a'la wal ghashiya kaga haka yazo a ruwaya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbih isma rabbikal a'la da kuma suratul ghashiya a sallar juma'a kaga wannan kanan da ta zo a nan tana nufin galiban ne saboda akwai wasu ruwayoyin da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi sallam yana karanta suratul jumu'a da kuma suratul munafiqun da haka wannan yake nuna cewa kana a lafazin shari'a wani lokacin tana nuni akan abin da yake dawwamamme wani lokacin kuma tana bayani akan abin da ba yana yiwuwa mafi yana zuwa a mafiya yawan lokaci shi yasa malam ya ce maka walaisa zabi lazimin musahiba mana ba koyaushe ne take zuwa littawan ba na
wa in yurajjahu wa mufradun ya'un wa shaqu wal mawjud zalahu zalahu hatam
na'am kusan a malam ya cika kashe wannan littafi ne yawanci da ƙa'idoji waɗanda suke da alaƙa da ilmin usul wanda idan ka kalla za ka ga cewa mafiya yawancin ƙa'idojin da malam ya faɗa za ka ga ƙa'idoji ne waɗanda suke da alaƙa da ƙawa'idul fiqhiyya a cikin wannan littafin amma kuma a ƙarshe da kuma tsakiya ya sassaka ƙa'idoji waɗanda suke da alaƙa da ilimin usulul fiqh anan gurin malam yake cewa wa in yudab jam'un wa mufradun ya'um malam ya fara magana akan al'am idan aka ce al'am a wajen malaman usul ana nufin al-lafzul mustaghrib لجميع ما وضع له بحسب بحسب وقت واحد دفعة بلا حصر wannan shi ake nufi da al'am ma'ana lafazin da idan an kawo shi zai hada duk abin da yake da alaka da jinsinsa tashi daya saboda haka in dai ba a yi istisna'i ba ko kuma mu ce a tafsir to duk abin da yake da alaka da shi zai shiga cikin wannan dan haka yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce innal insana lafi khusr dukkan dan adam yana cikin hasara dukkan yan adam suna cikin hasara kaga wannan lafazi ne am inda ba yi istisna'i ba kowa ya shiga wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wannan alif da lam din da tazo tana nuna cewa duk wanda ya sata ya shiga cikin wannan umum din za a yanke masa hannu in banda tafsirin da aka samu saboda haka shi al'am shine lafazin da yake istigrata abin da yake da alaka da jinsin sa anan gurin malam yayi kokari wajen kawo mana wasu daga cikin alfazul umum wasu daga cikin lafazza waɗanda duk lokacin da muka gansu yana nuna cewa wannan abin am ne ma'ana ya haɗa duk abin da yake da alaka da shi shine malam yake cewa wa in yuzaf jam'un wa mufradun ya'um duk lokacin da aka yi izafan jam'i ko kuma aka yi izafan mufrad to yana ta'amimin abin da yayi bayani akan shi saboda haka yanzu misali da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya bani isra'ila اذكروا نعمتي عليكم اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ko اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم kaga anan gurin da yace ni'mati ya hada dukkan ni'imomi saboda al-mufrad mudafu ya um haka nan ma idan jam'i ne kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma kaziban da kuma inda yake cewa fadhkuru ala allahi fadkuru ala Allah kaga anan gurin shi ma yana ta'amimin duk wata duk wani nau'i na ni'ima malam yake cewa wa sharqu hakanan duk lokacin da aka samu sharadi shi ma wannan sharadin ya um ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala a da yake cewa a cikin alqur'ani من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن kaga sharadi ne saboda haka duk mutumin da ya aikata aiki kuma yana mumini to zai samu sakamakon da aka rattaba bayan wannan magana fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira ina fatan mun gani haka nan a al-mausul idan aka samu al-mausul shi ma duk gurin da aka samu ismul mausul to shi ma ya um ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala da yake cewa a cikin suratu zumar wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi kaga allazi tana daga cikin asma'ul mausula saboda haka a nan gurin akwai lafazi am saboda an sami an sami a ismul mausul wanda kuma ismul mausul yana daga cikin a asma asma yana daga cikin alfazul umum na'am ka karanta munakkarun
منكر إن إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد karasa
من بعد نفي النهي الاستفهام شرط وفي وفي الإثبات للإنعام na'am munakkarun idan aka samu lafazi wanda yake na kira malam yace in ba da isbatin yare idan ya zo bayan isbat to fa mutlaqun wannan sunansa al-mutlaq abin akwai abin da malaman usul suke ce masa al-mutlaq abin da ake cewa al-mutlaq shine al-lafzul mutanawil abin da ake kira al-mutlaq shine al-lafzul mutanawil li ghairi muayyan bi itibar al-haqiqati shamilati jinsi wannan shi ake kira al-mutlaq saboda haka abin da ake nufi da al-mutlaq shine abu ɗaya ake so ka aikata a cikin abubuwa da yawa saboda haka idan ka yi guda ɗaya daga ciki to ya isan maka saboda haka yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce fata hariru raqaba a cikin kafaratu biha kaga wannan raqaba din mutlaq ne saboda haka duk kowace irin raqaba ka yanta tayi a wajen waɗanda suke ganin ba za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad ba ina fatan mun gane saboda kowace raqaba ka yanta yayi shine ma'anar abin da malam yake nufi da cewa munazzarun in ba da isbatin yarid fa mutlaqun in aka samu lafazin na kira ya zo bayan isbat to ana ɗaukar shi a matsayin mutlaq walil umumi in yarid ba'da nafi ina fatan mun gane amma idan aka samu lafazi wanda yake munakkar ya zamanto ya zo bayan an kora abu to shi kuma wannan yana zama am kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma min ilahin illa Allah wa ma min ilahin illa Allah kaga nafiyun ne sannan kuma bayan nafiyun aka samu munakkar shine ilahin saboda haka anan gurin ya um saboda ka ba wani Allah da zaka samu wanda ya cancanta abautawa sai Allah haka nan min badi na hayin haka nan idan aka samu idan aka samu idan ya zamanto aka samu na kira wacce take fi siyaqin na hayi nan ma tana nufin umumi na kira fi siyaƙin nahi akwai misalanta da yawa alƙur'ani da kuma hadisai amma daga cikin misalanta akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a saboda haka anan gurin yana nuna cewa ko yaya abu yake ba za ka haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba haka nan idan aka samu na kira fi siyaƙin istifham shi ma anan gurin ya um kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa hal tuhissu minhum min ahad kaga anan gurin shi ma na kira ne fi siyaqil istifham saboda haka shi ma ya um haka nan idan aka samu nakiratun fi siyaqi shar idan aka samu nakiratun fi siyaqi shar ita ma anan gurin ta um saboda haka duk lokacin da na kira fi siyaqi ashar tazo to za ta yi umumi saboda haka komai da komai wanda yake da alaka da wannan zai zamanto cewa ta hada da shi a kamar yanzu misali da Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajir kaga nan gurin nikratun ne fi siyaqi shar saboda haka ta um mala yace wa fil isbati lil infami saboda haka idan kuma ya zamanto aka samu nakira fi siyaqil isbat ita kuma tana bayani ne akan ni'ima wacce Allah subhanahu wataala yayi kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra wa inna lakum fil an'ami la ibra da kuma yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wannan ma na kira ce fi siyaƙin isbat saboda haka ta hum na
wa tabirin umuma fi nasbi kufir amma hududu sababin wa ma'dudir ma lam yakun mutadifan bi wasfi yufidu illatan fa qul bil wasfi
akwai abin da malamai suke ce mata al-ibratu bi umuri lafzi la bi khususi sabab wannan ka'ida ce wacce take mushtaraka a tsakanin usulul fiqh da qawanin fiqhiyya malaman ulumul qur'an ma suna kawo ta a wannan ka'ida ta al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab kamar yadda malamai suke cewa wannan ka'idar inda taqi ta kasu kaso kashi na farko shine ya zamanto abin da ake nufi da al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab shine a sami lafzun am amma kuma yaridu ala sababin khas kamar yanzu idan kuka kalli qad sami Allahu qawlan lati tujadiluhu fi zawjiha in kuka kalla kun ga lafzun am ne amma warada ala sababin khas saboda me saboda wannan ayar ta kar sami Allahu ta sauka ne akan Khawla da kuma mijinta Aus ko akan su ta sauka to shin hukuncin zai tsaya iya su ne ko kuma zai haura wanda ba su ba wannan shine ma'anar al-ibratu ko kuma in mun sawa ka'idar tunda abin da yafi shine a sawa ka'idar a harful istifham shine halil ibratu bi umumil lafzi an bi khususis sabab wannan shine abin da yafi saboda haka wannan ka'idar kamar yadda Muhammad Amin Shadid ya faɗa a cikin muzakkira ta kasu kaso na farko an yari da lafzun am ala sababin khas ويدل الدليل على عمومه ina fatan mun gane lafazin ya zo ala sababin khas amma kuma a samu dalilin da zai nuna cewa shi amma misalin wannan a cikin alkurani shine da Allah subhanahu wataala ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya ku yanke hannunsu kaga as-sariq lafzun am ne saboda akwai alif da lam a ciki kuma alif da lam min alfazil umum saboda wannan lamun din jinsiya ce ne istighraq dan haka wannan aya kamar yadda malaman ulumul qur'an suka faɗa da kuma malaman usul wasu malaman ulumul qur'an din suka ce ta sauka ne akan wani mutum da ya sace rida usafwan akwai malaman tafsirin kuma da suka ce ayat ta sauka ne akan al-makhzumiyya allati kanat tasta'iru at-tasta'iru al-mata'a fatajhadu ta kasance tana arar abu sai kuma ta musu ta ce ba ba ta ara ba dai malaman usul suka ce idan muka dauka cewa ayat ta sauka ne akan wanda ya sace rida'u safwan kaga kamata yayi lafazin ayar ya zama wasariqu faqtu yadahu to amma da Allah subhanahu wataala ya ƙara wasariqatu sai yake nuna cewa dalili ne da yake nuna har mata ma abin ya hada su idan kuma mun ce asalin ayar ta sauka ne akan makzumiya to kaga kamata yayi lafazin ayar idan an so ya tsaya akan sababin da ya sauka kamata yayi ya tsaya a iya lafazin asarika to amma tunda shari'a ta ƙara sama da sababin nuzul din wannan dalili ne da yake nuna cewa wannan dalili ne da yake nuna cewa ba a so lafazin ya tsaya akan abin da aka saukar da shi ba ina fatan mun gane a na biyu shine an yari da lafzun am wa yadullu at-dalilu ala khususi ya zama lafazi ne am amma sai a samu dalili wanda yake nuna tafsirin sa misalin wannan shine Allah subhanahu wataala a cikin suratul azab da yake cewa a wamra'atan ya ayyuhan nabiyyu ko inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك سيج وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك سيج وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أما كذا الفاظ الأمومي أما في الله يجي خالصة لك min dunil mu'minin kaga wannan an samu tafsiri ala kulli hal a wannan kaga anan gurin tunda an samu lafazin da yake nuna cewa yuktasaru ala sabab so kaga la yahum kashi na uku wanda duk sabanin al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab yake kai shine lafazin da ya zama am ya sauko am amma kuma ala sababin khas amma ba a samu wani dalili wanda ya nuna cewa ya nuna cewa am ne ko kuma khas ba wannan sabanin akan sa yake saboda haka akwai malaman da jumhur sun tafi akan cewa ya um suka ce saboda in in aka ce la ya um to lafar a hukunce hukuncen shari'a da yawa za a bata su saboda akwai hukunce hukuncen shari'a da yawa waɗanda sun zo ne ala sababin khas yanzu ayan li'ani ta sauka ne akan Hilal bin Umayya akwai irin su da yawa waɗanda sun sauka ne ala sawabin khas amma tunda sun zo bi lafzin am zai zama cewa ta um su kuma waɗanda suka ce la ta um sun kafa hujja da cewa idan tambaya ce to ana yin ana ana bada gwargwadon amsar da aka yi tambaya saboda haka nan ma tunda ya zo ala sawabin khas saboda haka yuktasaru alai ina fatan mun gane ibn qudama a cikin rauda ya ba su amsa akan wannan magana da suka faɗa yake cewa ya halatta a yi maka tambaya kuma ka ba da amsa sama da abin da aka tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ana tawassu min ma'il bahar za mu yi alwala daga ruwan kogi kaga kamata ya ce na'am ko ya ce huwa tsahuru ma'u kawai ya shiru amma sai ya ce huwa tsahuru ma'u alhillu mai tatu saboda haka abin da yake mai inganci shine wannan kashi na uku shi ma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab dan haka shine abin da malam yake nuni a nan gurin shine yake cewa wa tabir umuma fi nafsi al-ukhra amma khususi sababin fa ma tubir ba a yin amfani da khususi sabab amma sai ya kawo gurin da ake amfani da khususi sabab shine yace malam yakun muttasifan bi wasfin yufidu illatan fa khudh bil wasf amma idan aka gane cewa lafazi am din da yazo akan khususin sabab akwai wani sababi ko wasf da ya tsaya akan shi to sai a tsaya iya wasfin yanzu misali annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa laysa min al birri as-siyamu fi safar laysa min al birri as-siyamu fi safar ba shi daga cikin abu mai kyau mutum ya yi azumi lokacin da ya yi tafiya kaga a nan gurin lafazi ne am amma kuma idan ka koma asalin sababin da ya sa aka faɗi magana to za ka gane cewa ba zai yi zama al'ibratu bi umumin nafsi a nan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ne an mai inuwa saboda yana azumi shi ne ya ce laisa min albirri asiyamu fi safar saboda haka sai ya zama a nan gurin za a yi amfani da wasu kudin da ya sa annabi ya faɗa shi ne duk mutumin da ya zamanto yana da irin halin wannan mutumin to shi ma bai halatta yi azumi ba idan ya yi tafiya na karanta mana kai kan ƙarshe
وخصص العام لخلق ورد فغير مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمر
malam yake cewa khassisul ama bi khasin warada duk lokacin da aka samu am to idan aka samu khas to kai taksisin sa abin da ake nufi da taksis shine qasrul ami ala ba'd afradi wannan shi ake nufi da taksis saboda haka kamar yadda malaman usul suke cewa ma min amin illa wa qad qussa duk umumat na shari'a an yi musu tafsiri akwai malaman usul din da suka ce umumat din da ba a musu tafsiri ba kawai guda biyu ne daga wallahu bi kulli shay'in alim sai kuma inna allaha ala kulli shay'in qadir su kadai ne ba a musu tafsiri ba yadda cewa ibnu taymiya ya musu raddi da yaran alhamdulillahi rabbil alamin da sauransu amma su dai malaman usul suna cewa kusan duk am an yi masa tafsisi saboda haka in am ya zo ya halatta a yi masa tafsisi in aka samu dalilin da yake nuna haka kaga lokacin da nana Fatima ta zo wajen Sayyidina Abubakar a matsayin tana neman gadon mahaifinta saboda yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn haka ita ma ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam tana neman gadon mahaifinta akan cewa a ba ta gadon mahaifinta ta cancanta saboda haka sai sai na abubakar ya nuna mata cewa wannan ayan mukhassasa ce inna ma sharal anbiya ila nurin ma tarakna hu sadaqa mu taron annabawa ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya ce fi ma saqatis sama'u al-ushr duk abin da sama ta shayar za a ba da wani over ten amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya yi tafsirin wannan hadisin inda yake cewa laita fi ma duna khamsatu awsiqin sadaqa duk abin da bai kai sa'i ɗari uku ba a ba da sadaka a ciki saboda haka ana yin tafsirin am da abubuwa da yawa ana tafsisul am da sunna ana tafsisul qur'an bil qur'an ana iya yin tafsisi ma bil qiyas ana iya yin tafsisi da qaulus sahabi a wajen wasu malaman usul din sannan ana iya yin tafsisi da istisna'i kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin kaga sai Allah ya tafsisi sai ce illa 50 ama kaga wannan tafsisi akai da istisna akwai al-mukhassisat al-muttasila akwai al-mukhassisat al-munfasila al-mukhassisat al-muttasila sune waɗanda suke zuwa tare da nassin wanda yake am kama innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat walillahi 'ala an-nasi hajjul bait sai ce ne man istata ilayhi sabila kaga tafsisi ne wannan mukassisat ne muttasila akwai mukassisat munfasila shine nassin yana can shi kuma abin da ya tafsisin yana wani wajen daban malai yace kaidi mutlaqin bima qad qoyida haka nan shi ma al-mutlaq ana taqyidin sa al-mutlaq kamar yadda muka faɗa ɗazu shine huwa al-lafzul mutanawil li ghairi muayyan bi itibar al-haqiqati shamilat al-jinsi mana abu yazo bai abu ne zai zo ba a siffanta shi ba saboda haka duk abin da kai a cikin jinsin sa in dai kai guda ɗaya to yayi a hamlul mutlaq alal muqayyad kamar da malaman usul suke faɗa ya kasu kaso biyu mana idan aka samu wani lafazin ya zo mutlaq wani ya zo muqayyad a wani wajen ana iya yin hamli wannan hamlin kamar yadda malamai suke faɗa ya kasu kaso biyu hudu na farko idan aka sami ittihad hukum wa sabab to anan kuran ana yin hamlul mutlaq alal muqayyad akwai malaman da suka haka to ittifaqi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin ya ce la nikaha illa bi waliyyin ba a yin aure sai da wali a wata ruwaya kuma sai ya ce la nikaha illa bi waliyyin murshid kaga murshid din nan muqayyad ne saboda ya kayyade yadda mutlaq din ya kamata ya zama saboda dama shi muqayyad shine huwal mutanawil li muayyan aw li ghayri muayyan mawsufun bi sifatin za'ida ala al-haqiqati shamila fil jinsi haka anan gurin zamu ce an zo yin wali sai an samu murshid hurrimat alaykumul maytatu wad-dam kaga Allah ya kawo jini mutlaq amma a cikin suratul an'am sai ce illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan kaga anan gurin sai mi hamlan wannan ayar da take cikin suratu al-ma'ida mi hamlan ta akan muqayyadin da yake cikin suratu al-an'am wannan shine juz'i na farko juz'i na biyu shine an yattahidal hukum an yattahidal hukum wa yaftalifu sabab hukuncin iri ɗaya ne amma sababin ya bambanta yanzu kamar misali a kafaratu zihar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatahariru raqaba amma a kaffaratu qatil laqaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatahariru raqabatin mu'mina kaga a kaffaratu qatil laqaba ya zo muqayyad amma a wannan kaffarar ita kuma ya zo mutlaq dan haka kuma duka hukuncin ɗaya ne tunda dukkan su ƴan tafiyan kani to anan gurin mafiya yawa sun ce za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad kashi na uku shine an yattahida as-sabab wa yahtalifu al-hukm sababin iri ɗaya ne amma kuma hukuncin ya bambanta idan muka dawo kafaratu zihar kaga Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim sai yace me fatahriru raqabatin fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga yayi kaidin sada cewa kafin mutun ya ya taba matar ko sai ce zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir sai ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'aini min qabli ayyata masa sai ce faman lam yastati fa yadamu sittina iskinan sai ce me min qabli ayyata masa kaga wannan bai zo da aidi ba to shin wanda ba zai iya yan tafiyanka ba ba zai iya yin azumi sittin ba kabbararsa ta zamanto cewa shine ne kabbararsa ta zamanto shine ciyar da miskinai shin shi ma abin da yake kanshi shine dole kafin ya taba ta a wajen shi ibn hazm ba za a hamdul mutlaq alal muqayyad ba saboda wa ma kana rabbuka tasiya Allah baya mantuwa saboda haka tunda Allah bai kawo ba kawai ba za a yi ba ina fatan mun gane saboda kun ga anan sabab ɗin ɗaya ne tunda duka sabab ɗin zihar ne amma hukuncin ya bambanta wannan yan takuyan gane wancan kuma wannan kuma menene ciyarwa ne a na ƙarshe na hudu shine an yaktalifal hukum wa sabab ya zama hukum ɗin da sabab ɗin duka sun saba kamar yanzu misali a wajen yanke hannun barawo Allah madaukakin sarki ya zo da shi mutlaq fattaqu aydiyahuma a wanke alwala kuma ya ce wa aydiyakum ila almarafiq hal yuhmal almutlaq ala almuqayyad bil ittifaq la yuhmal almutlaq ala almuqayyad malan yake cewa malam yakut tafsisu dhikra alba'd min alumum fal umum amdi amma idan ya kasance tafsis din da aka yi an ambaci wani bangare ne na am din to anan gurin ba zai rusa am din ba da za a bi umum din a yadda yake yace akrim talaba ka girmama dalibai ba haka kuma sai yace akrim zaidan to ba za a ce zaid din tafsis bane kawai dai zid am ne zikrul khas ne ba'd al am ina fatan mun gani tanazzalul malaikatu warruhu shine wa malaika jibrilu kuma yana cikin malaiku alhamdulillah wannan shine karshen wannan littafi mai albarka wanda da taimakon Allah da girmamawarsa muka shafe awanni goma cir muna sharhin wannan littafin a hakika na gaskiya ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya ba mu lafiya da ni da ku gaba ɗaya wajen wannan dogon zama a jiya da yau Allah subhanahu wataala ya kaddara muka kammala wannan littafi mai albarka kuma ina godiya sosai ga kungiyar matasa na wannan masallaci ne Dubeni wanda su ne sababin wannan alkhairin na sauke wannan littafin da ma muhazara din da aka yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi bisa wannan gudunmawa da suka yi sannan kuma ina miƙa godiya ta ga jagoran mu a wannan daurar malamin mu malam Abubakar Muktar wanda shawararsa da izininsa suka gayyato mu wannan gari Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon sauke wannan littafi mai albarka sannan kuma nasihata da nake muku ta ƙarshe shine ilimin usul da kuma qawaid ilimi ne kamar yadda na gaya muku a baya wanda yake tsayawa akan turba guda biyu turbar haddace abu da kuma fahimtar abu la yughni ahaduhuma anil akhar saboda kowanne yana matsayi saboda haka ina fatan wannan darasi da muka yi na tsawon awanni goma a jiya da yau ina fatan za ku dage wajen maimaita shi da kuma karanta shi da kuma ba da himma yadda ya kamata wajen karanta ragowar littattafan usul Allah ya saka da alkhairi zan miƙa abun magana zuwa ga malaminmu domin mu ji nasiha shi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da farko muna gode wa Allah ta'ala da ya kaddara wannan daura aka fara ta lafiya kuma aka gama lafiya kuma aka cimma buri shi littafin da aka kaddara za a sauke shi a kwana biyu cikin awa goma kuma alhamdulillah dai an sauke shi muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan sannan na biyu muna gode wa shi malam wanda ya ba da lokacinsa Dr. Jamil domin yin wannan daura ba abu ne mai sauki ba sai kawo wuni kana magana ko hira ne ma bannan tana karatu ka sake wani wuni ko to wannan daura muna ce wata daura mukaffafa don daura kala kala ne akwai daura da za a bar ka kaɗan surara akwai wani ba mu surarawa an tafi an dawo an sake dawa to irin wannan daura kenan wanda gaskiya ba kowa ne zai iya jure ta ba to amma alhamdulillah malam ya jajirce kuma an san da aka gama daura ni wataƙila ni dai kan ni ne ba zan iya ba in wani ina yi sake wani da jirgin in sake karatu to amma alhamdulillah ina ganin kamar shekaru su wasu kai nawa ne shi sa ya iya yin haka ce Allah ya saka masa da alkhairi to mun gode sosai a bisa wannan huduma da Allah ya bamu kuma Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya samu amfani da shi sannan bayan nan waɗanda suka shirya wannan bita suka yi ko malam tsakanin kasanmu ƙungiyan ko kuma kwamitin matasa na masallacin juma'a da gobe ne Allah ya saka musu da alkhairi a bisa wannan kokari da suke kuma wannan ba shi ne farko ba an yi wasu a can baya da za a samu wasu ma irin su mana su haɗa kansu su ma a ce suna gayyato mana malamai suna zuwa suna imantar da mu na zai wani abu akwai alkhairi a cikinsa to Allah ya saka muku da da alkhairi ku da kuka zo kuka ba da lokacin ku aka zo aka yi wannan karatu kamar yadda ya gudana ka jajin su ka tsaya ina roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya amfanar da ku da abin da aka yi aka ji kuma ya sa ku ya zama mabuɗi ne na fahimtar wa'annan fannoni gaba ɗaya wannan fannoni guda biyu da aka karanta sawa'il fiqhiyya da usul fiqhi ilimi ne wanda yake da tsada wanda akwai littattafai na magabata a kai da yawa amma ilimi ne wanda ba za ka ga an bashi muhimmanci a irin makarantun mu na zaure ba daga wata shekara arba'in yana karatu a zaure amma bai san kawalin fiqhiyya ba bai san usul fiqhi ba da cewa a zaria ana karantar da الاسم الحسين نهنا عبد الله ولدو wanda wanda ya kunshi shi suna ka kenan ne ka alisul hasin amma ya fi shara da alfiyatu usul na abdullahi gunnu ana karanta shi a a zaria wanda usul ne a cikin sa amma galibi dai zaka ga ba wai wani fahimta ake yi sosai ba dai tunda abin fannin bai shahara a makarantun mu na zaurewa amma kuma ga shi na a cikin littattafai magabata har da sun wasu littattafai su shafi Usman Kojo amma kuma alhamdulillah daga baya ana fata da ilimi kuma har da yawa daga cikin masu da'awan mu da ɗalibai suna karantar wannan fanni wanda usul fiqh hanya ce ta gane yadda za ka yi istinbadin hukunci ko za ka fita hukunci daga nassi na shari'a wato qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka gano ya aka yi aka ciro hukunci in kai ma ba za ka iya ba kai ba mushtahidi ba ne qawaidul fiqhiyya hukunce hukunce ne a warwatse sai a zo a haɗa maka su a ka'ida guda ɗaya wanda in ka rike ta ko da baka tina waɗancan dalilai na hukunce hukuncen ba to wannan ka'idan ne ta dunkule maka waɗannan hukunce hukunce na waɗannan matsalolin kuma sai ta zame maka kamar wani dalili ne na alƙur'ani ko hadisi amma kuma akan dalilai dama na Qur'ani da hadisi aka aka gina ta so yana da su ƙara wayar maka da kai akan abin da ya shafi wato ilimi idan kana da irin wayannan fannoni to a babin fiqhu kana da wayewa sosai akan abin da ya shafi fiqhu saboda kana da usul na fiqhu din wato inda aka dauko shi da kuma ƙa'idodi na fiqhu din wato waɗanda suka kunshi suka kunshi hukunce-hukuncen fiqhu na san malam ya yi bayanai kala-kala Allah ta'ala bai sa na zo na ji duka ba saboda wasu gudururuka da nake da su to muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi kuma gaskiya kun jajirce ni har tausayin ku na jima wani da kuke a nan musamman shi malam ne sai ya ce ubangiji ta'ala ya ba mu ladan hakan kuma Allah ya tsara mana himma da kokari na jajircewa na yin haka ne to ina ganin a nan dan tsaya kuma akwai karatun da za a yi insha Allah ba mu gari ba kan nasiri na roƙon Allah ta'ala kuma mai da malam gidan sa lafiya da kuma sa ya samu iyalan sa lafiya Allah ya saka musu da alkhairi da sani ba tunda ba ni na shirya wai baki da kwamitin suna da wani abu da za su faɗa wanda suka shirya wato ainihin wannan seminar din ko daura da su ƙarfa bayani insha Allah